Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Rundunar 'yan sanda ta gurfanar da wata mata a gaban kotu bisa zarginta da yin walawala da kuma yin wasa da hankalin wani malamin jami'a. Har ma ana ganin ta mai da shi tamkar namijin hotiho. Hausa kan ce Allah ɗaya gari banban filin inda ranka ya kai ziyara zuwa can garin Miami na ƙasar Nijar. Inda muka iske wani abu yana faruwa a garin mai kama da bambara kwaiwai namiji da suna Hajara. Domin kuwa an gano wasu gungun mata da suke yi wa maza fyaɗe. Hausa kan ce fushin kaza huce kan dami. Wani mutum ya kashe matarsa bisa zargin ta ƙi dafa masa abincin kirsimeti a kan kari. Za mu ƙarƙare da saƙonnin ra'ayoyinku kamar yadda al'adar shirin inda ranka take. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yusuf Ala Abdallah ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Yau dai shirin zai fara ne daga ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da jin ƙai wato human rights da ke da ofishi a nan sharaɗa inda ofishin ya karɓi wani ƙorafi mai kama da almara na wata mata mai suna Nawar Idris inda wannan mata mazauniyar Saudi Arabia ta ce ta gaji da zaman kare a karofi yanzu babu abin da take buri ba ta samu namiji nagari ta kuma aure shi ta ci gaba da rayuwarta ta zaman sunna kenan lamarin kamar wasa ya fara har ta kai ta tuntuɓi wata ƙawarta mai suna Khadija Usman, wacce dama ita ma suna zaune a can ƙasa mai tsarki can garin Makka. Sai dai bayan da tafiya ta tafiya, sai ita Khadija ta dawo gida Najeriya ta kuma dawo nan Kano. Ashe kuma tuni shirye-shirye sun fara nisa, ita Khadijan tana nema wa Nawarar miji. Tunda dai ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. Ta ce kamar wasa, sai Khadijan ta kira ta toye tarho. Ta ce mata ai albishirinki, na samo miki wani malamin jami'a, wanda kuma shi nake so ki aura. sannan kuma wannan malamin jami'a mutum ne mai nutsuwa mai hankali ita kuma da jin haka abinka da mai neman miji sai ta sanya hannu biyu biyu ta karɓi wannan kyauta da ƙawarta Khadija ce mata bayan da aka kwana biyu sai ita Khadija ta samu wannan malamin jami'a ta tallata masa buƙatarta na cewar tana so ya auri ƙawarta mai suna Nawara wacce kuma take zaune a can ƙasa mai tsarki a tayin farko dai malam bai karɓi tayi ba domin ko sai da ya zugum ya tunani kasancewar kun san malamai da nazari, to amma da aka ƙara matsawa a karo na biyu, sai malam ya kusan karɓa, domin ku ya ba da hotonsa a miƙa wannan mata ta irin kafar sadarwar nan ta WhatsApp, nan fa aka tura hoton malam zuwa ƙasar Saudi Arabia. Amma da tun daga nan, malam ya ce shi bai sake jin wata magana ba. To ashe duk wannan lamari da yake faruwa, ita Khadija tana amfani da wannan musaya da ake, tana ta karɓar kuɗaɗe a wajen Nawara, da zammar za ta sai mata kayayyakin alatu, a kuma ba wa malamin jami'a don a taushe shi a samu a miƙa shi can ƙasar Saudi Arabia ya ci gaba da kwasar gara ga aure kuma ga kuɗi. Amma a wani tudu a wani gangare ita Nawara tana can ta saki jiki tana ta an kuɗi a asusun Khadija da zummar a gama komai aika mata da miji sai ta ji shiru lamarin da ya sanya ta biyo sawu bayan da ta biyo sawu sai ta ashe labarin fa ba haka yake ba an yi kitimurmura an ɗora ta akan keken ɓera. an kuma yi haka ne ana ta kwace mata kuɗi. Da zuwanta ne ta kwashe dukkanin magana da al'amarin da ya faru ta kuma danna zuwa ofishin 'yan human right inda su kuma suka gayyaci dukkanin sassan don a zo a zauna don a fitar da a'i daga rogo. Wakilinmu Yakubu Musa Kanwa wanda a gabansa al'amarin ya faru ya zanta da Nawara wacce ake zaton an mata fafa lolo. Ko da yake dai ta ce ita ta yi haka ne domin dai ganin ta yi aure ta raye sunan ma'aiki.
an kawo mu wani mutumi wanda ban taba ganin shi ba ana ta magana aure har abin ya kai ga cewa za a kawo ga kayan ga kudan aure ga kayan lefe da kuma kudade na da kayayyaki na da suka yi min yan dabaru suka karbe min Ita ma dai wacce ake zargi wato Khadija ta ce tabbas ta karba walada mai tarin yawa a wajen ƙawarta Nawara amma dai bata yi hakan bane don ta cutar da ita har ma ta ce ta sai mata kayayyaki ta kuma gyara mata gidanta na nan Kano tare da saya mata talabijin ta bango da kuma sanya mata wasu sufiku manya-manya waɗanda ake irin jin waƙar nan ta fifita mana shayi ka sanya mana luna madara.
muka yi magana da shi dan na mai magana na ce mai ga wata na kawata ko kana son ta haka zan baka namban wayanta wanda yake ki take bi a wajena yanda ta faɗa ɗari biyar ba haka bane saboda na tura mata da kuɗi in ta yi min siyayya ta ce min to gashi gashi ni ma a min siyayyan nan Shi ma dai wanda aka fake da shi wato malamin jami'a wanda ba a bayyana sunansa da kuma jami'arsa ba ya ce tun da aka yi masa tayin na farko bai face komai ba kasancewar ba shi da ra'ayi a kai. Haka ne ya sanya ya ko in kula da wannan tayi da aka yi masa tun a tayi na farko. Amma kuma ya ce a yi wa Allah da ma'aiki a cire shi daga wannan magana. Kasancewar maganar dai ta yi kama da shifcin gizo.
wata rana ta kira ni take gaya mani cewar akwai wata yarinya kawarta ce ga ta kusa da ita ta ce tana gaishe da ni shikenan ana aka tsaya bayan wani lokaci haka sai ta sake kira na ta ce ai wannan nawara ta ce a bata lamba ta tana faɗa min haka nace kada ta baya iyakar abin da ni ya taɓa faruwa tsakanin tare da su kenan Karibiya Haya Lawan Kabara shine shugaban wannan ƙungiya ta kare haƙƙin bil'adama ya ce tuni suka karɓi wannan magana tare da dukkanin jin ɓangarorin sannan kuma da aike maganar zuwa gaban 'yan sanda kasancewar su suke da hurumi na faɗaɗa bincike akan wannan batu.
an ce mata an samo mata miji bata taba ganin mijin ba bai taba ganin ta ba sannan kuma ana karɓar kuɗaɗe da yawa wajen shirya mata gidan da ta zauna da irin haka yalle ta ma ita ta yi wa kanta amma bata ga komai ba har yanzu sannan kuma aka sa ranar bikin ranar bikin a satin da za a yi bikin tsawon kwana biyu ne Allah ya tona asirin abun Yanzu haka dai wannan magana tana gaban kotu kuma nan da ɗan lokaci kaɗan za mu ji matsayin kotu akan wannan kuɗi da ma wannan al'amari gaba ɗaya. Allah ya sanya mu dace ya sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu. Hausawa kan ce Allah ɗaya gari banban, wakilin inda ranka Awwal Hassan Muhammad ya kai wata ziyara ta musamman zuwa garin Miami na ƙasar Nijar, inda wakilin namu ya gane wa idansa abin da bai taɓa gani ba a rayuwarsa. Domin kuwa ya ce ya tattauna da mazauna garin da dama waɗanda suka fayyace masa zare da abawa na cewar akwai wasu gungun mata da su kuma ba su da wani aiki sai yi wa maza fyaɗe. Ka ji wani abu mai kama da almara. A dai ƙasashe irin namu abin da muka fi ganewa abin da kuma muka fi sani shine a ga namiji yewa mace fyaɗe amma irin wannan gari na Nijar su kuma mata ne gungu suke wa maza fyaɗe dama bahaushe eh gaskiya da ya ce Allah ɗaya gari banban wakilinmu Hassan Awal da ya je garin na mai ya zanta da wannan mata wacce ta yi masa cikakken bayanin kan yadda al'amarin yake faruwa.
ka san kamar wani gungu ne a da kwai na mata kuma magani za su ɗibga ma mutum ya sha in dare tsaka hanya nan su su zo su ajiye mota su janyo ka su yada ka Har ila yau wakilin namu ya zanta da ɗaya daga cikin wanda abin ya faru da shi a wannan gari na Yamai, wanda ya masa ƙarin haske kan yadda wannan mata suke hilatar mutum su yi masa fyaɗe.
wata ce ta jani manje gidansu haka ba inda babanta yake ba wasu kawayenta suka rufe gida kawai suka ce ba mu tafiya kusan su uku ne To akwai dai tarin tsaraba da muke sauraron Hassan ɗin ya zo mana da su, amma dai sai a kasance da mu a shirye-shiryenmu na gaba, Allah kuma ya sa mu dace. Shi kuwa wani mutum ya fi mai kora shafawa, domin kuwa matarsa ya lakaɗa wa dukan tsiya, har sai da ya ga ta daina motsi, wai dan kawai ta yi saroro, ta yi sakaci, bata dafa masa abincin Kirsimeti da wuri ba. Lamarin da ya sanya ya rika jibgatta har sai da ta shiga garin kunan, wakiliyar mu Amina Hamisu Isa tana da ci gaban labari.
Magidancin mai suna Mutu Shonola ya kashe matarsa mai suna Zainab bayan sabanin da suka samu kan abinci a yayin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. Mutumin ɗan jihar Ogun ya kashe matarsa mai shekaru 34 bayan da ya rufe ta da dukan kawuka tun tana kururuwa tana neman agaji har ta daina motsi. Ganin haka sai ya tsorata kuma ya garzaya da ita asibiti inda aka tabbatar da mutuwarta. Yanzu haka dai 'yan sanda a police station na Ibara da ke garin Abikuta sun kama shi shi domin gurfanar da shi a gaban kotu.
To a gaida Amina, masu sauraro shirin inda nan kafa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Yanzu kuma sai garin Kanwa da ke ƙaramar hukumar Madobi, inda al'ummar wani ƙauye mai suna ba guda da ke wannan gari suka wayi gari da ganin wasu mutane ɗauke da wani tif na au inda suka dinga auna musu gonaki da gidaje lamarin da ya sanya al'ummar garin suka fara tsintar talatarsa a laraba wakilinmu yakubu musa kanwa yana da ci gaban labari ko da yake al'umma garin sun yi tutsu kan wannan mataki na auna musu gonaki da gidaje.
muna yin aiki muna cin abinci sai muka wayi gari mun zo sai muka ga hangi masu awo gonakin da muka gada da gida Filin inda ranka ya ziyarci ofishin mataimakin shugaban karamar hukumar Madobi wato Alhaji Muntari Dahiru Gora don jin matsayin karamar hukuma kan wannan aiki.
wani kamfani wanda yake so yake da sha'awar ya zo wannan guri ya yi generating 10 megawatt na wutar lantarki biya sola ta, ta haka sola saboda haka ƙasa duka dama ta gwamnati ce a da mallakinta mai girma gwamna da mai girma chairman su suke da ikon ba da ƙasa kuma ko a wani yanayi A nan gaba za mu ji ta bakin wannan kamfani.
To a gaida Yakubu Musa Kanwa. Filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Ahmadu Lawan wanda ake neman tsabar kuɗi har naira dubu talatin a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki ya ce ba shi da shi da fatan za a agaza masa. Har ila filin inda ranka ya karɓi takarda ta Khadija Lawan wacce ta gamu da lalura. A ta kai ana neman tsabar kuɗi har naira dubu ɗari biyu da arba'in da biyu da asibitin kashi na Dala ke nema domin yi mata aiki. Sai kuma takardar wani bawan Allah mai suna Muhammad Hassan da za a yi masa aiki a wani asibiti da ke can garin Egypt akan kuɗi kusan dala dubu hudu ɗari takwas. Sai kuma takardar wani mutum mai suna Nafi Abdulkadir mai shekaru ashirin da takwas a duniya wanda ya gamu da karaya a hannu sakamakon haɗarin mota da ya samu har ta kai asibitin Sasnusi ke neman tsabar kuɗi har naira dubu tamanin a matsayin kuɗin da za a ɗora shi da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya. Duka duka kuma a nan shirin na inda ranka zai daga aya a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma sai Hassan Awwal Muhammad da Yakubu Musa Kanwa sai kuma Inusa Muhammad Tukuntawa Jingas da Abraman Hamisu na Madina suka sarrafa na'ura don sada ni da ku. Ne kuma Yusuf Ala Abdallah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.